الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna talata tara ga watan ramadan ko hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida miladiya aihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a jiya mun karanta waɗansu ayoyi guda biyu aya ta tamanin da hudu da aya ta tamanin da biyar a cikin suratu ali imran amma ba mu samu damar gabatar da bayanai ba kansu mun fassara kalimomin ɗai bayan ɗai amma kuma ba mu samu damar gabatar da bayani ba amma insha Allah a yau za mu tashi akan aya ta 84 cikin suratu Ali Imran shafi na 61 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul amanna billahi wa ma unzila alaina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون na'am bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa ya rike alkawali ga dukkan annabawa cewa sai sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan yake son ya nuna muna cewa aƙida ta annabawa aƙida ce guda domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya aiko su saƙo guda suke isarwa shari'arsu tana iya bambanta amma aƙida su aƙida ce guda ƙulka ce amanna billah mun yi imani da Allah mun gaskata da Allah subhanahu wa ta'ala mun yarda da akwai Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda ba su yi imani ba da akwai Allah yanzu kasashen turawa suna da suna cewa babu wani abu sai lana ciyur kawai ruwan sama da suke zuwa daga sama ba Allah subhanahu wa ta'ala yi su ba ko ba haka ba duk abin da ya faru a duniya in ka ga mutum sai su ci maka a'a kawai da an hada maniyin ɗa namiji da maniyin ƴa mace za su bada mutum don haka babu wani abu sai la nature naturellement c'est comme ça shi yasa suke cewa babu Allah subhanahu wataala kun ga kafircin su ya fi kafircin mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Jahal domin su Abu Jahal wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah amma su waɗanda yanka ce akwai Allah yanzu turai sun ce babu Allah su ne ake ce male zate waɗanda su ba su da ma addini sun rige sun kafirce sun kafirce to dole na sai an yi imani da Allah kulka ce amanna billahi mun yi imani da Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi sannan kuma shi ya halicci komai dukkan abin da ba shi ba mallaka taina bawa ne na wa ma unzila alaina sannan mun yi imani da abin da an ka sabkar mana abinda an ka sabkar ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mi shine Qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun wa ma unzila alaina da abinda aka sabkar gare mu dukkan shi mun yi imani da shi domin ma ismul mawsul ce tufidul umum ba za ka fitar da aya guda baka ce baka yi imani da ita ba ba za ka fitar da hadisi guda baka ce baka yi imani da shi ba ma dukkan abinda aka sabkar da ka fitar da aya guda cikin qur'ani kai ba aya ba harafi guda kace wannan harafin ban yarda da shi ba ka hita daga cikin musulunci domin mi domin ka ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mi domin ka karyatar da Allah subhanahu wataala alif guda in baka yi imani da shi ba ka kafirta don haka ma tufidul umum dukkan abin da Allah ya sabkar ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'an na alqur'ani ne ko na hadisi ne wajibi ne sai ka yi imani da shi wa ma unzila alaina da abin da aka sabkar gare mu anan kalima ta alaina tana dauke da iskali domin da an ka sabkar da alqur'ani wa aka sabkar mashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sauka ma littafi ko kuma aka sauka ma littafi shi aka sauka ma littafi ko ba haka ba ayoyi sun tabbatar da cewa alqur'ani ba a sabkar da shi ga wani mutum ba in ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da ko ba gare shi aka saukar da alqur'ani ba da yanzu har yanzu alqur'ani yana sauka ko ba haka nan bane sai aka ce wa anzalna ilayka dhikr mun sabkar maka da azzikr shine alqur'ani نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله تونكم أنت أنسب كرمنا للتافي alhali kuma yana daga cikin abin da kafirai suke bukata a sabkar musu da littafi kenan ko inda an sabkar mu da yanzu su sun yi imani alhali ko su imani ba tunda sun ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakunu laka baytun min zukhruf wa aw tarqa fi as-samaa'i ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سأنسب كم مسد للتافي shi yasa suke son a sabkar musu da littafi mana kowa yana son a ce Allah ya sabkar da takarda da suna ne ga sakon Allah zuwa gare shi to in ku an ce an sabkar gare mu to kenan ai ya kamata a ce sun yi imani ko ba haka ba abinda kafirai suke bayani akan shi wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah suna cewa ba za mu yi imani ba sai an ba mu tamkar abinda an ka ba manzannin Allah to nan ko an ce an sabkar muna da littafi alhali ko littafin nan mutum guda aka saukar kama da wannan littafin ina fata an fahimce ni ba ko wuri guda ba Allah subhanahu wataala ce ya saukar mu da littafi wurare da dama sai Allah ce ya saukar mu da littafi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun to ya za'i anan da aka ce an saukar mu da littafi wato abin da ake nufi littafin nan namu ne mu ne aka bashi amma sabka ta mubashir sabka ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah ce ya sabkar da littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin kai tsaye direct ko direct yadda suke hudi an faransai kai tsaye wa aka sabkar mashi shi amma mu ma an sabkar mu da ta hanyar za mu yi aiki da shi kuma littafin mu ne domin mu ne aka sabkar da shi don mu yi aiki da shi kun fahimci wannan da kyau da haka yana da kyau mutum ya rinka fahimtar kalimomin alkur'ani saboda mazhabobi da basu da kyau sun ci gaba da yaduwa turawa suna bincike ta kowace hanya sai sun samu su bi cikin rudu aikin su ne su kirkiro shubha su yada ta ga duniya ba za su bari ba har sai sun neme yadda za su kafirtar da mu kullun shine aikin su wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah subhanahu wataala yace wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka sabkar ga annabi ibrahim abinda aka sabkar ga annabi ibrahim Allah bai faɗi sunan littafin ba ko ba haka ba an dai ce wato suhufi ibrahima wa musa suhuf jam'i ne na sahifa ita ce takarda sai aka ce inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi ibrahima wa musa takardun annabi Ibrahim da takardun annabi Musa takardun annabi Musa Allah ya kira su at-taura amma takardun annabi Ibrahim in an hada su za su ba da littafi domin duk littafi takarda da takarda ake hada su ba da littafi me ya sunan littafin annabi ibrahim Allah bai faɗa ba a cikin alkur'ani amma tabbas an sauka mai da littafi don ma an ce wa ma unzila ala ibrahima sannan wa isma'ila da abinda an ka sabkar ga annabi isma'il me ya sunan littafin annabi isma'il ba mu sani ba wa ishaq da abinda aka sabkar ga annabi ishaq menene sunan littafin annabi ishaq ba mu san shi ba wa yaqub da abinda aka sabkar ga annabi yaqub wani littafi ne me ya sunan shi ba mu sani ba wal asbab da abinda aka sabkar ga jikokin annabi yaqub menene waɗannan littattafai ne ba mu san su ba wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka saukar ga annabi Musa da kuma abin da an ka sabkar ga annabi Isa abin da aka sabkar ga annabi Musa ita ce mi at-taura abin da aka sabkar ga annabi Isa shine mi injila sai Allah subhanahu wata'ala ce wannabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka sabkar ga annabawa min rabbihim daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu rarrabe ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikinsu wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan wannan aya ga mai har da alƙur'ani tana da rikici kuma tana da haɗari domin alarambomi in suka zo wannan aya suna rikicewa to mu yi ƙoƙari mu ɗan bambanta abin da akwai na lafuzza sannan mu shiga zuwa ga waɗansu nukat balagiyya ko alfaziyya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo anan in kada har da alkur'ani cikin suratul baqara ya kai alaramma akwai aya mai kama da wannan amma kuma ba tamka juna suke ɗari bisa ɗari ba littahi ne mai kama da juna ko ba haka nan bane Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabiha to a cikin suratul baqara wato babu qul can akwai qulu nan ko qul can bi sighatil jam'i qulu amanna billahi anan ko cikin suratu ali imran qul bi sighatil ifrad amanna billahi duka dai ne wa ma unzila alaina a cikin suratul baqara wa ma unzila ilaina kenan anzala ilaihi da anzala ilaihi duka ma su daya da alaihi da ilaihi kenan cikin baqara sai ka ce wa ma unzila ilaina anan ko sai ka ce wa ma unzila alaina wa ma unzila nan ala ibrahima can kuma wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat duka dai ne wa ma utiya musa wa isa duka dai ne wa ma utiya musa wa isa nan sai an ka ce wan nabiyuna min rabbihim a cikin suratul baqara sai an ka ce wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum duka dai ne wa nahnu lahu muslimun to kaga har da alqur'ani ba abu bane wanda zaka zo rana guda kawai ka kwashi mutashabihatul alfaz akwai ba ka zama hafizin qur'ani na gaske sai ka san bambancin su sirrin kalimomin alqur'ani kenan shi yasa kuke ganin wasu alarammomi in an shiga cikin sallah ana maido wani baya da ya tafi sai an maido shi baya wani lokaci wata aya akwai ta tana kama da wata aya a cikin wata sura shi ko dole sai ka san su kazan hafizi na gaskiya wani wuri an kawo kalima daya a wani wuri wani wuri ba a kawo wannan kalima ba in baka iya ba musamman waɗanda an rike da alkur'ani suna kallo yan ana qiyamul layli tahajjudi da ka canza min sai ce maka min sai a mai dawo da kai baya sai ranka ya baci kada ranka ya baci kowa yana iya kuskure a cikin alkur'ani ba laifi bane amma dai ana son mafi yawancin lokuta hafizin alkur'ani ya san waɗannan kalmomin saboda ya gane bambanci cikin su misali zan ba ku misali mutashabihatul alfaz kamar kalima ta alam tara a cikin alkur'ani da kalima ta alam tarau a cikin alkur'ani alam tarau cikin alkur'ani ya zo wuri biyu kawai sauran kuma duk alam tara ne in dai da ta'un ne to idan ka san wannan ka'ida kaga ka huta sai ka san guda biyu din nan ina ne suke na farko yana cikin suratul luqman alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نبي يازو أتكن سورة نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا to duk abin da ya saura inda da ta'un na kawai kada ka ka ce tarau ce tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad alam tara ila rabbika kaifa madda dhil alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa ila akhirih wannan zai taimaka ba hafizin alkur'ani ba a sanin wannan kuma sai an zamana inda malaman alkur'ani da haka ba yiwuwa ka san su baka zamana inda malaman alkur'ani ba a kasar libya malaman haddasa alkur'ani sun yi wani littafi da suka sanya ma suna kalimatu tanzil kalimatu tanzil kalimomin alkur'ani da adadin da suka zo waɗanda suke rikitar da hafizin alkur'ani imamu shatibi yayi littafi akan irin mutashabihatul alfa malamai da dama sun yi waɗannan littattafai amma dole sai ka samu malami wanda ya gone zai iya bambanta maka su domin kada ka fada a cikin kuskure mun fahimci wannan da kyau to anan sai malamai suka ce nan an ce lokacin da aka faɗi abin da aka sabkar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka ce wa ma unzila alaina amma da aka zo kuma da abin da aka sabkar ma annabi Ibrahim sai aka ce wa ma unzila ala Ibrahima da aka zo ga abin da aka ba Musa da Isa zan ka ce wa ma utiya Musa wa Isa amma da Isma'il da Ishaq da Yaqub da Asbab da annabiyuna min rabbihim ba a kawo ma ba me dalili waɗansu malamai suka ce to anan shari'o'in annabawa daban-daban suke wata shari'a babbar shari'a ce duk annabin Allah duk manzo Allah ya bashi littafi kada ku sa tsammanin akwai yadda ake cewa manzo ba a bashi littafi ba kowane annabi an bashi littafi da nasin alqur'ani kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab kowane manzo anzala Allah ya sabkar ma'ahum tare da su alkitaba littafi kuma ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyina babu annabin da bai da littafi sai dai waɗansu an faɗi sunayen littattafansu waɗansu ba a faɗa ba to amma menene bambanci tsakankanin su sai waɗansu malamai suka ce wato rasul in an ce wannan rasul ne da nabi waɗansu malamai suka ce duka ɗaya ne waɗansu malamai suka ce a'a ar-rasulu shine wanda aka ba shari'a babbar shari'a wadda shi aka shi a farkon wanda aka ba wannan shari'a amma annabiyu za a ba shi littafi amma sai a ce kuma yayi aiki da shari'a wani annabi da za mu gane wannan in mun kawo hadisi ne ce a wannan hadisi ku rike shi ku kun kasan da shi ko ba haka ba to an ka aya alqur'ani ba yana yarda ko sai Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun kaga inna anzalna at-taurata mu ne muka saukar da at-taura fiha a cikinta hudan akwai shiriya wa nur da haske yahkumu biha wa yake hukunci da ita annabiyuna annabawa kaga ashe bayan an ba su littahi wa anzala ma'ahumul kitaba kuma aka ce su yi aiki da at-taura wannan ya nuna cewa ashe ita at-taura babbar shari'a ce to kenan sai mu gane cewa duk inda akwai babbar shari'a sai aka kawo mimun wa ma unzila alaina babbar shari'a ce domin ta fi kowace shari'a girma wa ma unzila ala ibrahima shari'a annabi ibrahima babbar shari'a ce isma'ila da ishaqa da yaqub da asbat waɗanda duka ƴaƴan shi ne sun zo baya gare shi da jikokin shi kenan ta yi ko an ba su littattafai sun yi aiki da shari'a shi wa ma utiya musa wa isa shari'a ta annabi musa shari'a ce mustaqilla wa isa ita ma shari'a ce babba domin an ba shi babban littafi wannabiyuna min rabbihim su ko annabawa an ba su shari'a ba mustaqilla ba shi yasa ce wa ma utiyat nabiyuna min rabbihim ma'anan amma a cikin bakara wani sai ce to an ce wa ma utiyat nabiyuna min rabbihim to me kuma da dalili can an kalli cewa ko wani an ba shi littafi shi yasa aka ce wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim nan ko da aka ce wan nabiyuna min rabbihim an kalli cewa annabawa sun yi aiki ne da shari'ar manzannin da suka gabace su duk da yake an ba su littafi ina fata kun fahimta dan saboda ku gane da kyau la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu rarrabe ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin su ka'idan musulmi sai ka imani da duk annabawan da Allah ya aiko waɗansu Allah ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani waɗansu kuma Allah bai ba da labarinsu ba waɗanda Allah ya ba da labarinsu da sunayensu sai ka yi imani da su da sunayensu waɗanda Allah bai ba da labarinsu ba kuma sunayensu ba su zo a cikin hadisai ingantacci ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi imani da su a matsayin Allah aiko su jumlatan ko da baka san su ba tunda Allah ya ba da labari ko ba haka ba la nufarriqu baina ahadin minhum ko daya da ka ce ka yarda da annabi daya baka yarda da guda ba duk annabawa Allah ka yi imani da su amma baka yi imani da annabi guda ba ko da ka faɗi sunan shi koko cikin su ka ce a'a akwai guda wanda baka da shi ba ka kafirta da ka karyata annabi guda ka fita daga cikin musulunci da ka karyata manzo guda ka fita daga cikin addinin musulunci wannan ka'ida ne duk wanda ya imani da annabi guda bai imani da guda ba ya kafirta shi yasa yahudawa ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun kafirta kiristoci sun yi imani da annabi musa sun yi imani da annabi isa amma ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun kafirta gaba daya amma sai ka yi imani da dukkan manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli domin annabawan nan Allah subhanahu wataala shine ya turo su da aqida guda babu wani bambanci dukkan su sun zo ne sanadiyyar a tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون shi yasa kuke ganin Allah subhanahu wataala wani lokaci in ya bada labarin waɗansu al'umma sai ya ce sun ƙaryatar da manzonsu ko ko sun ƙaryatar da manzanni gaba ɗaya Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryatar da manzanni a cikin suratul shu'ara kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyatar da manzanni sai ce mi iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun manzo aka tura musu guda annabi nuhu shi kadai aka tura zuwa ga mutane ne wala qad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun amma kuma Allah ce sun karyatar da manzanni kuma abin mamaki babu wani manzo gaban annabi Nuh akwai annabi gabanin shi shine annabi Adam amma babu manzo kuma Allah ce sun karyatar da manzanni ma'ana sun karyatar da abinda annabi Nuh ya zo da shi kenan kowane annabi sun karyatar da shi har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin risala guda ce ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ce musu ku bauta ma Allah shi kadai su ce su yarda ba in annabi Nuh ya zo ce ku bauta ma Allah shi kadai su ce su yarda ba shi yasa ce kazzabat qaumu nuhin mursalin كذبت عاد المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله suka karyata manzanni suka saba ba manzannin Allah amma manzo guda ne suka saba ma wanda an ka tura musu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba za mu rarrabe ban bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimun mun yi imani mun bi kauya anan sai kun yi hatara akwai kulli guda har yanzu shine cewa mun yi imani da su imanin nan yana da bambanci da aka ce babu bambantawa tsakankanin su ta hanyar imani cewa Allah ya aiko su amma akwai inda muke samun bambanci abinda Allah ya aiko annabi Ibrahima da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Asbat da Musa da Isa da shi za mu yi imani da shi jumlatan la tafsila mun yi imani abinda an ka sauka ma annabi Ibrahima ina littafin da an ka sauka ma annabi Ibrahima babu shi wanda aka sauka ma annabi Isma'ila fa babu asino wa ishaq wanda aka sauka ishaq akwai shi babu yaqub babu asbab ba mu gansu ba to waɗannan za mu yi imani da Allah ya ba su littattafai ko da ba mu san abin da ke ciki ba to anan abinda aka sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu yi imani da shi jumlatan wa tafsilan mu yi imani da cewa ya zo daga wajen Allah kuma dole mu yi aiki da duk abin da a cikin wannan shari'a kuna gane ni to abin da an kasab kama annabi Musa da annabi Isa to shi wannan sai mu tsaya tsaka tsakiya muna rike da alqur'ani shine gaskiya 100 bisa 100 za mu kalla at-taura sun canza ta wani sashi amma ba duka ba kun fahimta injila sun canza wani yanki daga ciki ba duka ba shi yasa ba za mu ce yanzu a taura da akwai a yanzu ba da injila da akwai yanzu duka ƙarya ne ba haka bane Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi sun taccanza waɗansu wurare waɗanda ba su dace da son ransu ba kun fahimce ni kenan abinda a cikin waɗannan littattafai wanda ba a canza ba a yanzu mun yi imani da shi don ba a canza shi ba ina fata kun fahimce ni wanda suka canza dama ba maganar Allah bace ba mu yarda da ita ba shi yasa kenan abinda a cikin at-taura da abinda a cikin injila wanda yake maganar Allah ce ba a canza ba mun yi imani da shi wanda suka canza ba mu yi imani da shi ba wanda ba mu gane cewa an canza ba ko ba a canza ba tunda tana yiwa ya za mu yi mu gane an canza idan muka ga alkur'ani ya karyatar da wannan magana tana cikin attaura ko injila sai mu ce sun canza shi domin maganar Allah ce ko ba haka ba ya za mu yi mu gane cewa ba a canza ba mu iske ya dace daidai da alkur'ani wannan muna cewa ya dace da alkur'ani amma za mu yi imani ne da alkur'ani da alkur'ani ya gaskata shi to sai muka zo ba mu iske aya ta gaskata shi ba ba mu iske aya ta karyata shi ba a sai mu kami kada mu zo mu ce karya ne ashe maganar Allah ce to hakan gani za ka yi shi yasa kada kirista zai ce maka ai an ce wa ma uce musa wa isa mu yi imani da abinda an ka ba annabi musa da annabi isa eh za mu yi imani amma ba wanda ku kuka canza ba da malaman ku na fatan kun fahimta da kyau sai Allah ce wa yafta ghairal islam
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan duk wanda ya nemi kuma bayan addinin musulunci wani addinin musulunci dinan ya zamanto shine addinin sa abinda yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi to falan yuqbala minhu ba za a karba mishi ba duk aikin da yayi yayi aikin banza shi yasa kada ku yi mamakin dukkan abin da kafirai suke aikatawa na neman lada aikin banza suke yi domin sharaɗin a karɓi aikinka sai ka shiga cikin addinin musulunci ko da duk dukiyar da a duniya gaba ɗaya aka baka ita ka ciyar da ita cikin ɗaukakar da kalimar Allah ko taimakon addinin musulunci Allah ba ruwa ne da wannan aiki naka don mi don saboda baka yi shi ba don neman yarda Allah Allah ya ce ga sharuɗa ko ba haka ba idan za a ɗauki mutane aiki a wata ma'aikata akwai sharuɗa ko babu abin da suke ce ma kriter za a zo a ce kada ya wuce shekara kaza ya zamanto mai kaza ya zamanto mai kaza ya zamanto mai kaza ko ba haka ba in babu ɗaya daga cikin sharuɗan nan kana zuwa ka ce sun zalunce ka sai ka yi shirya dosen ka ka shirya dosi amma takarda guda babu ko da aka sai aka diba aka ga duk takardu sun cika amma babu guda idan aka ce ba za a ɗauke ka ba an zalunce ka to Allah ya ce ba zai karɓa aikin da mutumin da bai shiga musulunci ba don haka duk kuɗin da turawa za su kashe kafirai duk kuɗin da za su kashe a duniya wajen taimako kuna ganin lezo NG zo NG waɗannan ƙungiyoyi da aka yi na taimaka ma talakawa da mutanen da yaƙi ya yi raga-raga da su dukkan su wannan kuɗin aikin banza ne Allah ba ruwan shi don mi don ba su shiga musulunci ba amma in ka shiga musulunci dala ɗai in ka bayar Allah zai karba kuma zai ninka maka ninkin ba ninkin falan yi ƙubala minhu Allah ce ba za a karɓa ba ba ni ne nace ba balle ka ce a'a na yi maka ta'addanci wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan kuma ranar tashin alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi hasara waɗanda suka yi hasara kansu ya ce sun yi hasara suka yi hasara mi suka yi hasara kansu suka yi hasara ayyukan da sun ka aikata ula'ikal ladina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasara kawunansu sannan kuma duk abin da sun ka aikata ba ruwan Allah da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim ya za a yi Allah subhanahu wata'ala ta yaya za Allah zai shiryar da mutane waɗansu mutane kafaru ba'da imanihim waɗanda suka kafece bayan imaninsu wa shahidu anna rasul haq sun san cewa kuma manzo gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat sannan hujjoji sun zo musu an yi sabani akwai riwayoyi daban-daban kan wannan aya akan wata sabka akwai riwaya daga ibnu abbas wadda tana ganin ta sabka ne akan wani mutum wanda yake yana daga cikin mutanen madina al-ansar ana kiran shi al-haris bin suwaid ya musulunta daga baya sai kafinta sai yayi makka da ya je makka shikenan sai ya zama dai sai wannan aya ta sabka kenan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanin to amma nan lafazi na alqaum kaga mutum guda ne aka ce ya kafirta in wannan riwaya ta tabbata sai ya zamanto wato nan an kwaɗi alqaum ana nufin mutum guda saboda wani lokaci cikin alqur'ani ana kawo mutane da dama amma mutum guda ake nufi akwai wata riwaya kuma daga al-hasan al-basri tana ganin cewa yahudawa ne wannan aya ta sabka gare su domin mi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya musu siffofin shi ga inda zai bayyana sun zo sun zauna ya bayyana hujjoji sun bayyana gare su sun san cewa annabi ne sun kin imani da shi amma wannan kaifa ba Allah yana tambayar wani bane nan da an ce kaifa yahdi Allahu qauman ba tambaya ce Allah yake yi ba kar ka san tsammanin an ce kaifa haluk yaya halunka kaifa halu ibrahim yaya halin ibrahim nan ba tambaya ba ce Allah subhanahu wataala yake don wallahu bi kulli shay'in alim a'a wannan siga ce ta wato ta aljahad kama Allah yana korewa ne akwai lokacin da ake yin tambaya a cikin larabci ana son a kore maganar da shi ina fata kun fahimce ni wato larabci yana da wani abu istifham in muka diba cikin babi na balaga da kuma babi na ilmu usulul fiqh tambaya tana da ma'ana kusan 36 wasu malamai suka ce kai bata da ma iyaka sai dai a kalli siyakin zancen ina fata kun fahimce ni suka ce tana ma iya ɗaukar ma'ana guda dubu halin da zai zo shi zai bayyana ta amma wani zai ce to kaka aka yi hakan ga duba ka gani tambaya tana iya zakkuwa saboda wato wani lokaci an yi niyya a yi alfahari ne aka yi tambaya ba wai don ba a sani ba ne misali Allah subhanahu wata'ala ce yana ba mu labari a cikin suratul zukhruf wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kaga wannan tambaya ce fir'auna ke ta yi ta girman kai ta jiji da kai ko ba haka ba to kuma akwai lokacin da za a yi tambaya don saboda a kaskantar da wanda ake yi ma tambaya yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun kaskantar da su akai shin yanzu wannan sihiri ne ko ko da idanunku ne dai kun kada idanunku dai ba su gani da kyau kaga tambaya ce ta kaskanci ko ba haka ba to nan da Allah ya tambaya dan saboda ya kore ne kamar da wato cikin suratul Isra da Allah ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ay ma kuntu illa basharar rasula to anan da aka ce kaifa yahdillahu ai Allah ba zai yi ba Allah yana tambaya bane don kamar Allah bai sani ba a'a ba zai yiwa ba ga Allah bai dai dace ga Allah ba yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim ya shiryar da mutane bayan sun yi imani in mun ce wancan mutumin ne aya ta sauka gare shi kenan bayan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ce yahudawa ne bayan sun yi imani da annabi Isa ko kuma ce bayan sun yi imani da annabi Musa wasu daga cikin sun yi imani da annabi Isa suna kan addini na gaskiya da suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sun kafirce ko ko waɗanda suka shiga daga cikin addinin musulunci daga cikin su daga baya suka kafirta wa shahidu annar rasul haq sun shaida cewa manzo gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji sun bayyana gare su baro baro ga su ga fili sun gani amma sun kin imani kaga wannan ai babu dama a shiryar da su wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah subhanahu wata'ala ba zai shiryar da mutane azzalumai ba waɗansu malamai suka ce nan waɗanda Allah ya san azzalumai ne za su mutu akan kafirci Allah ba zai shiryar da su ba wasu malamai suka ce a'a Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba matukar suna akan zalunci domin akwai mutanen da suna azzalumai daga baya sai su musulunta ko ba haka nan bane kafin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa duk sahabban da akwai kafin su shiga musulunci duk suna akan bata in mun ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin kiran ba za su shirya ba a yanzu muna gani in ka buɗa cikin tele ko cikin satellite kana gani ana kamowa da yawan mutane suna shiga musulunci ko ba haka ba kaji an ce maka wani babban mawaki ya musulunta ko ku kaji an ce wani babban mai shirya fim a ƙasar turai ya musulunta ko ba haka ba a abin mamaki to kuma Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin a'a Allah ba zai shiryar da su ba ko mu ce waɗanda ya san dama akan kafirci za su mutu ba zai shiryar da su ba ko kuma mu ce a'a matuƙa sun dage akan zaluncin su in sun dage sun dawo sun shirya Allah yana shiryar da su da fatan kun fahimta sai Allah ce ulaika jazaohum ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaa'ikati والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم subhanahu wa ta'ala ce ula'ika waɗancan da suka aikata waccan aika-aika suka kafirce ma manzo bayan sun yi imani sannan kuma sun shaida cewa manzon nan gaskiya ne sannan hujjoji sun zo musu to waɗancan jaza'uhum sakamakonsu anna alaihim la'anatallah la'ana Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikaci da la'anta ta mala'iku wannan sai ajma'in da ta mutane gaba ɗaya. Nan annas wasu za su fassara shi da cewa muminai, ina fatan kun fahimce ni, tun da su kafirai ne, kafiri ko bai la'anta kafiri, ko ba haka ba, amma mu ne da mu cewa Allah ya tsine wanda yake akan addini kaza, ko ko duk wanda yake kafirai Allah ka la'anci kafirai. ina fata an fahimci ni to kenan ne an ce annas ana nufin almu'minuna ko almuslimu wadansu malamai suka ce a'a to wannan sai ajma'ina da ta mutane gaba ɗaya kenan su kan su kafirai suna tsini maka su to suna tsini maka su ha ka taba ji su wani kafiri yana cewa su la'anta cina a sai malamai suka ce haka ne za su tsini maka su amma ba yanzu ba ranar tashin alkiyama thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kenan la'anta Allah ta tabbata gare su gaba daya kuma wannan sai ajma'in da ta mutane gaba daya dan su da kansu za su tsine ma juna ina fata kun fahimce ni khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta fiha wutar jahannama ko kuma fiha a cikin la'anta to amma in mun ce fiha la'anta Allah domirinta ya gabata anna alaihim la'natallah to amma in muka ce azaba ta wutar jahannama to kuma jahannama ba ta gabata ba la yukhaffafu anhum al'azab Allah ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba to tunda ko ba za a sauƙaƙa musu ba to kinan ku sun tabbata a cikin wutar shine lazimi ko kuma duk mutumin da ya tabbata a cikin la'anta Allah to ya tabbata a cikin wuta duk mutumin da ya tabbata a cikin wuta ya tabbata a cikin la'anta Allah domin tare suke tafiya da zaran babu la'anta Allah babu tabbata cikin wuta da zaran babu tabbata cikin wuta babu la'anta Allah idan wannan ya tabbata sun tabbata guda biyu in wancan ya dauke dukkan su sun dauke illa alladhina tabu min ba'di dhalik sai dai waɗanda suka tuba bayan haka an ce wannan mutumin da labarin ya zo mishi mutane shi ƴan unshi suka zo mai da labarin cewa aya ta sabka wanda ya tuba Allah na gafarta mai yana jin tsoro sai ce to lalle Allah subhanahu wata'ala ku mutane na, na tabbatar da ba ku min ƙarya ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi min ƙarya ba kuma Allah shine mafi gaskiya don haka na koma sai ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi don ya ji tsoro Allah ce yana karɓar tuba don haka ƙofar tuba buɗe take illal ladina tabu min ba'di zalika bayan sun aikata wancan aiki wa aslahu suka inganta suka dawo suka gyara aikin su fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne don haka ƙofar tuba buɗe take mu a musulunci ba mu cewa ba a gafarta ma wasu kusan lokacin da muna yan yara in an ka gado hoton Ka'aba kun san ita Ka'aba kullun akwai mutane suna tsawafi sannan kuma kowane lokaci zaka iske akwai mutane suna wato shafar Ka'aba suna kuka to da an dauko hoto lokacin da muna yara sai a ce waɗangana da an kace ba a yi musu gafara kakakin nan su suka yi laifi tun kakakin kakakin nan su Allah ce bai gafarta musu shi yasa suke zuwa suna ta kuka bakin Ka'aba wannan kissa ni ne na shajin ta amma ban sani ba ku kun ji kuna kuna ji Allah ya ce bai gafarta musu Allah ya ce bai gafarta musu shi yasa suke ta kuka su zuwa bakin Ka'aba wannan magana ƙarya ce Allah ya kyauta innal ladina kafaru ba'da imanihim إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون التي إن الذين كفروا hakika waɗanda suka kafirce suka bijire ma ayoyin Allah ba da imanihim bayan sun yi imani ma'ana bayan sun shiga musulunci sun mazdadu kufran sannan suka ƙara dogewa suka nace akan kafirci lan tuqbala taubatuhum ba za a taɓa karɓar tubarsu ba to nan tunda an ce ba za a taɓa karɓar tubarsu ba alhali kuma mun san lokutan da ba a karɓar tuba sai waɗansu malamai suka ce to wannan aya ta yi itilaki ne akwai aya wadda ta yi ƙaidi tunda al-mutlaq yuhmal al-muqayyad idan aka samu wata aya ta ce abu kaza sai kuma ta rage to wadda ta rage da ita za a aiki domin duk maganar mutum guda ce ko ba haka ba to tunda magana ce ta Allah shi Allah subhanahu wataala ba mutum bane anan kada wani jiyan ce maganar mutum guda ce ce a nan kamar in mutum yayi magana ake nufi amma Allah subhanahu wataala ba a ce mai mutum idan Allah yayi magana a wata aya to sai wani wuri ya rage ma ayar fadin ma'ana dole za a yi aiki da shi ina fata kun fice ni ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a taba karbar tubar su ba sai wadansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan ka wato in dai har suka doge akan hakan ga har mutuwa ta zo musu tun an ce sun mazdadu kufran kenan hatta fi halatil wafa sai da suka ga mutuwa suka ce sun tuba ba za a karba tubar su ba kenan sai zamanto ayar da a cikin suratul nisa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن shi yasa fir'auna ma da ya aikata aika aika da ya ga mutuwa yace zai tuba Allah ce a'a hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin anka ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin jidan Allah malam fir'auna wanda ya yi ɓanna ya yi ɓanna ya yi ɓanna ya yi duk abin da yake yi shi yasa azzalumi ya baka tausayi wallahi duk mutanen da suke yi ma addinin Allah ta'addanci in ka dubi ƙarshen rayuwarsu yadda Allah yake wadakantar da su sun baka mamaki kaga mutum wanda shi yake da izinin ya sa a yi yake da izinin kaza amma ka gan shi yau gashi ya koma ba kowa ba yana neman kai ne lokacin da shugaban ƙasar Chad Isaini Habri yana mulki jiji da kai ne yake yi amma yau kudi ba an kamo shi yan yara suna wasa da shi dan Allah ya gwada mai iyaka ta mulki na mulki Hussein Habib an ce an kashe mutane cikin mulki ne an yi mata fyaɗe an saci dukiyar talakawa an bata ƙasa ya tafi ya koma Senegal ya gina gidaje masu kyau yana shan sanyi to yanzu sai da tsuwa ya kama shi ya tsufa shi kenan sai Allah subhanahu wataala sa yara suka damko shi ana ana mai wulakanci ga duniya duk wani mai mulki daga jiji da kai ne in ka ga ƙarshen yadda ake mishi abu sai ya baka mamaki duk wanda yake ba ayoyin Allah ta'addanci in Allah ya tashi kama shi sai kai mamaki shugaban kasar Tunisi Habibu Burgeba ya kama malamai ya kashe ya hana yin azumi ya ce azumi yana sawar ma'aikatan gwamnati ba su iya aiki da mutanen kasa ya ce ekonomi ta kasar Tunisi ba ta ci gaba ya kamata a daina yin wannan azumin saboda mutane su rika sai da abinci da kyau da aka yi mai juyin mulki da ya mutu gidan shi ba a da labari daga shi sai kare ne sai da ya rube ya lalace ya rukuce sannan na aka ji warin shi aka zo aka bincika aka zo aka iske shi aka shafe daudar banza da don haka wallahi wallahi duk wani mai matsayin da yake yaki da addinin Allah duk wani mai wata dukiya wanda yake fito na fito da addinin Allah wallahi ya baka tausayi karshen shi sai kaga yadda Allah zai yi raka-raka da shi kamar ba shi bane a koma gashi nan ya za abin tausayi don saboda mi saboda mulkin na Allah ne shi kadai ne kuma mulkin shi baya karewa duk wani mai mulki sai mulki ne ya kare sai kaji an ce ex president tsohon shugaban kasa ba ba haka ba shi kenan magana ta kare in an ce tsohon shugaban kasa shi kenan yanzu ana da izinin a tai a dawo da shi nijar muna da tsohon shugaban kasa ko ba mu da jori tsohon shugaban kasa ne kunce tsohon shugaban kasa ne ko ba haka ba sannan bari tsohon shugaban kasa ne shehu amadu shi ma ya taɓa wani lokaci da ya rikon ƙasar nijar ko an ka ba shi lokacin conference shi ma tsohon shugaban kasa ne ko mai mulkin nijar muhammad usman tsohon shugaban kasa ne bare tsohon shugaban kasa ne wanke tsohon shugaban kasa ne salihu jibbo tsohon shugaban kasa ne ko ba haka ba ali shaibu kuma duk sauran suna cikin kasa akwai wani adare tanja shi ma tsoho wanda ya so shi ta zarce sai ya mutu bai so tafka daga mulkin nan ba amma yara suka zo suka lallaba midi suka tai suka dauko tsohon mutane da bindigogi suka tafi wannan lokacin da babu zanci talakawa wasu su ce sai an yi tazarci ko an ki ko an so motar baba ta tashi wanda ya tashi mu tai da shi wanda bai tashi ba in ya gitta mu buge wasu kuma suka ce ba a yin tazarci suna ta kuwa amma da mai cewa sai an yi tazarcen da wanda da cewa ba a yin tazarcen babu wanda zai iya gussa alif zamane ɗaya da ake ana cin tuwo ana ƙaryar banza waɗanda ga iya cewa ba a yin tazarce su ne suka je suka da bindiga suka ce suka ce ba a yi amma kai in ka shekara ɗari kana cewa ba a tazarce aikin banza ka kai ina fata abinci mai cewa ba a yin tazarce Nijar su ne sojoji da suka juye mulki ina fata kun fahimce ni to dan haka duk mutumin da yake yaki da addinin Allah ya baka tausayi wallahi sai Allah ya kaskantar da shi sai ya mummunan karko in bai tuba ba wallahi misalai suna da yawa kenan lan tuqbala tawbatuhum inda al-mamat in dai mutuwa ta zo to ba za a karbi tubansu ba amma in dai kafin mutuwa ne to za a karbe su domin mi domin kada ayoyin su ci karo da juna tunda an ce ana karba tuban mutum matukar mutuwa ba ta zo mishi ba ko kuma mutukar bai mutu akan kafirci ba waɗansu malamai a'a suka ce lan tuqbala tawbatuhum nan ba ana nufin Allah ba zai karbi tubansu ba Allah ba zai datar da su da tuba ba balle har su tuba ya karbi tubansu ina fata kun fahimce ni mutumin da Allah ya san bai da gaskiya shi tuba shi tuba yau shi koma shi koma shi zuwa ga aikin sako a gyara yau gobe a koma to irin waɗannan in suka kafirce da waya su dawo saboda mai tuba na gaskiya tabbata yake yi kas amma a yi yau a tuba a yi yau a tuba to akwai wahalar wannan mutumin tuban shi ya dore kuma in yayi tuba so dubu Allah zai karba dan mu kun san nan sai a ce in mutum ya kai shekara 80 Allah bai karba tuba ne ba gaskiya bane ko shekara tamanin da goma ga mutum in ya tuba lalle ya zo da sharuɗanta ta karɓi tuban shi ba a cewa ga wanda Allah bai karɓar tuba ne shi yasa kuke ganin suna ta kan mutane cikin haɗari sai a ce a duk ya ƙare ɓanna tun yanzu na dawo zai tuba ko ba haka ba akwai wani malami a Najeriya ya ce wai sai kaga mutum ya kai shekara saba'in tamanin duk ya yi ɓanna ta ya ƙare sai ka gane shi yanzu bayan shekara tamanin da tabzaha shi na kwas kwas kwas wai tuba yayi yace Allah ya riga ya kare gane ya kare gane cewa kai dan iska ne jiran ka dena shike ba haka nan bane ko shekara 80 an ga mutum Allah zai karbi tuban shi amma abinda ake ma mutum gudu shine kana aikata sako ka ce ka tuba to gobe ka tafi aikata sabon kana ganin minti biyar zaka kare ka dawo kana tsaka aikata sabon mala'ikin mutuwa yanzu ba kaga ba a dasar da kai ba da abin da ya dace shi yasa wato innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila kaga don mi don ba a za a datar da su ba balle su gane hanyar balle su bi saboda sun dauki tuban kamar Allah abin wasa ne gare su abinda malam Bahaushe yake ce ma tuban mazuru an yi yau an kama shi an sakai gobe kuma ya shigo cikin akurki ya dauki wata kaza guda kaga tuban nashi bai yi ba Allah ya ganar da mu sai Allah ce innal ladina kafaru wa matu hum kuffar innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bihi أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ce innal ladhina kafaru hakika waɗanda suka kafirta bai kawo abin da suka kafirce ma ba domin duk abin da an wajibi kai imani da shi in ka kafirce ma guda ba sai ka imani da sauran ba an huta ina ba ta kun fahimce ni ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أما قد إن كافر تما كما دكا كافر تشيسة إن الذين كفروا حقيقة ودن سكا كافرتا وماتوا وهم كفار سكا متو سنا كافر ريتو ننكا أنكي كرشي دمتن يا متو ينا كافري باب زنچان أكرب توباري أما كافر ريدا أنتا شرنا تشعر قياما توبا سكيسو za su ce wa Allah a maido mu gidan duniya mu dawo za mu tuba Allah ce a'a yanzu kan lokaci ya riga ya wuce wa matu wa hum kuffar shi yasa cikin suratul nisa Allah ce walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين suna fatan su dawo a duniya amma ba a karɓar tuba ba za a yadda ba don an san ba da gaske suke yi ba falan yi kubala min ahadihim ba za a karɓa ba daga ɗaya daga cikin su ba mil'ul arzi zahaban ko da tamkar a cika ƙasa ta duniya da zinariya ƙasa cike da zinariya kusan dai yanzu dai ƙasar ga tamu dai tana da wahala ko ko masallacin da an ka cika da zinariya ai ina ganin dukiya tana da yawa to dukiyar duniya gaba ɗaya a ce ƙasar ga gaba ɗaya mutum ya cika ta da zinariya mil'ul arzi zahaban wannan yake nuna matsa da imani abin da mutane suke gani yana da arha wallahi ba arha gare shi ba saboda kun ji in mutum ya zo da mil'ul arzi zahaban ƙasa a cika ta da zinariya duk duniya zuwa kamar wannan arziki babu to ko da mutum ya zo da wannan da a ce kana da ƙasa cike da zinariya falan yi ƙubala min ahadin mil'ul ardaban wala wifta da bihi ko da ya nemi neman fassan kashi da wannan Allah ba zai yarda ba kai a wani wuri ma Allah subhanahu ta'ala ce a'a ko da yana da ƙasa wato ƙasa cike da zinariya da tamkarta law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum da shira da abin da ya kai cike da ƙasa da zinariya kuma da wani irin shi ya nema ya ce Allah gashi na bayar Allah ka asa da wutar jahannama Allah ba zai karba ba imani kawai ake bukata gare ka shi yasa wallahi babban abin da Allah zai ba mutum shine imani duk abin da kaga wani yana da shi wallahi aikin banza ne in babu imani don kaji irin sigar da Allah yake kawo wa nuna kimar imani ga abin da yake son ya ba Allah ga abin da Allah subhanahu wataala ba zai yarda ba ka ko sai in ana ciniki ana cewa albarka albarka albarka ya nuna wancan ya fita da to wala wifta da bihi ko da yayi neman fansa da wannan ba za a yarda ba wani wuri kuma Allah subhanahu wataala cikin suratul ma'arij yace mutun zai neman da ran tashi alkiyama duk abin da yake da shi ya basuwa hatta da rashin gaskiya da cin amana yake son yayi a dauki masu imani a kai wutar jahannama saboda shi da akai shi aljanna Allah ce yawaddu al-mujrim law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi yana son diyanai waɗannan waɗanda suka biya ma kuɗin lakol na san mil da turasan mil yana iya cin amana saboda su ya ci haram saboda su ya saba ma Allah saboda su to shi na cewa Allah duk diyana gaba ɗaya in sun kai su talatin ya ce Allah duk a wurga su ta jahannama ni da ya tsiratar da ni lau yaftadi min azabi yau izin bi bani wa sahibatihi wa akhi bata kare ba shi karo ma Allah ya ce wa sahibatihi ga mata ga mata ta nan ko ga mata nan waɗannan waɗanda in mutum ya kai sadaki yana iya bari lokacin sallah ya wuce saboda mata ta yi in an ce wajen fakarai ba a sallah saboda jin daɗi ko mata ta shi kaso yana iya saba ma mahaifa nai saboda ita yana iya saba ma ƴan uwa nai saboda ita yana iya saba ma Allah da ya halicce shi saboda ita ya ce haram ya yi fonayin saboda mata ta yi in ta ce tana son gezina bai da gezina sai ya ce bashi cikin zuciya ta ya san bai da sai ce to sai dai Allah shiga harta mu da lahira amma ranar tashin alkiyama sai ce Allah a wurgar da ita wata jahannama ni dai don Allah sai da ni wa sahibati wa akhi yace yan uwa ne duk aka masu akai wutar jahannama feti frère grand frère da ta kare babu tare da tashi alkiya ba wa fasilatihi allati tuwi da famin shi da yan uwan shi ba kusanta dai yace Allah duk yan famin mu a tura su ta jahannama ni dai Allah ya tsirtar da ni kai ya ga duk wannan bai isa ba sai ce wa man fil ardi jami'a Allah da mutanen duniya gaba ɗaya da annabawa da manzanni da mutane na gari da masu sallah da waɗanda ba su sallah Allah duka kai su ta jahannama Allah ne ka tsirtar da ni sai Allah ce kalla ba za a karba ba wallahi wallahi mutum shi gyara tun da duniya in ana gyarawa wallahi sun yanzu a gyara da Allah paske baka san lokacin da zaka tafiya ba kuma wallahi kowa sai ya mutu kun ji abin da Allah ya faɗi wani wuri kuma Allah ce duk abin da zai basuwa in ya mallake shi ba za a karba ba wa in ta'dil kullu adil la yu'khadh minha duk abin da zaka basuwa kakka sa tsammanin don an ce law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu koko in ya bada mahaifa ne da waye da waye inda yana da su zaka ba a'a ko da linkin baninkin ilin wannan zai kawo Allah ba zai karba ba wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha Allah ya tsare mu ulaika lahum azabun alim Allah ce waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai suna da azaba mai radadi wa malahum min nasirin sannan ba su da mai taimakon su sannan ba su da wanda sai hana su daga azaba Allah domin ran tashin alkiyama kowa ta kai ta shike lan tanalul birra
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر بذاك سام البر با منين البر ما لم يسكت كل خير من أنواع الطاعات kowane irin aiki na alkhairi wanda za ka gabatar wanda na da'a ne na neman yarda Allah to wannan abin ana kira ne albirra ba za ku samu sakamakon shi ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke bukata don haka in kana son ka samu babban matsayi a wajen Allah sai ka ciyar daga abin da kake bukata sabanin mu yanzu abin da muke yi muna son mu bada abin da ba ma kauna abin da muna ganin yayi kusan karewa ko ba haka ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha tunfiquna minhu wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi kai abin da kake son ka ba wani kai in kai an ka ba Allah ce ba za ka karbe shi ba sai ka rumsa idanu ma'ana sai kana kyama ranka bai so in za a kyauta sai a ɗauko tsohuwar riga da ta yi kusan lalacewa ko ta barke an ce an yi mata mahu sai a samu kwamfile goma sai a tura mata talakawa babu na kwarai mutum bai iya bai iya sayan sutura mai kyau ya ba mahaifi ne sai dai in ya kashe ya tura masa tsoho sai ce ka san tsohi na tsohi na kai baka so tsohon kai zaman to cikin sutura ta karai a ga tsohon ka ai alfahari a ce ga baban wani ka fi so a ce tso mahaifin ka yana sawa tsoho sutura in an tashi abu wanda za a ba Allah sai a ba Allah na banza mimma tuhibbun Allah ce abinda kuke bukata to shi zaka ba Allah amma kuma sabani don mi in ka ba Allah abinda kake bukata sai Allah ya baka ninkin ba ninkin kenan in ka bayar da dala daya kana son ta za a baka ninkin ba ninkin to in kana son mai yawa fa ka bada dala dari in kana son mai yawa jika dari ka bada mai yawa miliyon dari ka bada mai yawa miliyar dari ma in kana da su mimma tuhibbun wannan addini an gina shi ne akan ciyarwa da taimakon juna da tsayawa dukiya cikin addinin Allah ba wai cewa da aka yi mutane su taimaka ba domin mi domin dole ne in ana son a gane mai son Allah sai an zo wajen ciyarwa in dai kana da hali kai masu imani wallahi har cikin lokacin tsanani kyauta suke yi Allah ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra mai imani ko shi na cikin tsanani yin sadaka yake yi ba mai kuɗin da bai yau in ya samu tangarɗa ta arziki sai ka istiya ba daidai yin sadaka ko in dala goma gare su an kaca shi aikin Allah sai sun ba da dala hudu su aji dala shidda wannan shine masu imani na gaskiya amma wani mai kuɗi bai sadaka wanda adda imanin shi na yaka fitar da zakka yadda Allah ya ce ya ba mutane shi dai tunda Allah ya wajabta mai bai son ya shiga wutar jahannama sai ya ba su ya rabu da su amma waccan tana fila bai yi wani kuma zakat sai ya raba biyu ya ba Allah rabi rabi yayi jereciye ya aje cikin banki wani kuma ya kasa kashi goma ya hidda kashi guda ya yi yan milfiran milfiran ya raba mu talakawa ya aje kashi tara ya boye maka ne wani zakkan ma bai basuwa shi ce ku to ku kwata tunda ku kun kartar da min dukiyata alamun kana son Allah ka sanya dukiyarka cikin aikin Allah dole na masu hali sai an gaya muku wannan sai ka mutu ana cewa a taimaka dan ba ran da za a ce ma ba za a taimaka ba dukiyar nan da Allah ya baka amana ce kuma Allah ce ku ciyar aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi dole kai kuma mai ilimi dole ne ka yi tsaye ka karantar da al'umma dole ne ka yi tsaye ka yi ma mutane wa'azi ka gaya musu gaskiya ka gaya musu abin da Allah ya ce ba abin da ransu yake so ba malami bai tare retret in ka ji an ce an tare retret aikin gwamnati ne ko ka taba jin malamin da ya retret malam sai ka taba jin Allah a ce Allah ma retret akwai malamin da ya taba tare retret Niger ya kama karatu yana karantar da al'umma sai ya mutu daga cikin darajar da Allah aiki ba malamai suna ƙara girma Allah na ƙara musu daraja kullum malami ya ƙara rayuwa rayuwa ta ƙara daraja take inda malami na Allah ne shi yasa yana tsuwa yana zamne kuma abincin shi yana iske shi ta ko'ina bai kuma ya amma in dai aikin gwamnati na an kai sai kaji an ce waɗanda sun kai retare cikin nauha suna nan suna rikici da gwamnati sai ka ji su da su da BBC gwamnati sun kai ma aiki ba Allah ba wannan gwamnati ta ci amanar mu ta hana mu da dukiyar mu wa mu wai zuwa nan ba mu san inda zamu ba amma mallami da ya ma Allah aiki bai zuwa shiga wani dan BBC bai zuwa shiga dan America Allah da ya ma aiki Allah ya san da shi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in duk abinda kun ka ciyar min shay'in na wani abu fa inna Allah bihi alim Allah masani da shi zai saka ka muku wannan Imam Sa'di yace waɗansu malamai suna cewa in kai yi sadaka da abinda baka bukata Allah ba zai baka lada bai ce ba gaskiya bane wama tunfiqu min shay'in nan wato min shay'in nakira ce fi siyaqi sharti duk abin da kuka ciyar min shay sai dai ya zama to ladar ka ta bambanta abinda kake so lada ta yi tafiyawa bisa ga abinda baka so kenan lada tana samun karuwa ne da abinda kake so ko kuma abinda baka so da abu mai yawa da abinda bai da yawa da abinda niyyarka domin abubuwan da suke kara ma wato sadaka lada suna da yawa ina fata an fahimce ni shi yasa wannan aya lokacin da ta sabka akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abazarri yake cewa lokacin da wannan aya ta sabka ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ga ya kamata yayi kyauta sai ya duba duba ya ga akwai wata gona da take dubin masallacin Madina a yanzu babu ta kun gani amma tarihin ta saboda an so a yi ma Allah aiki da ita kaga hadisi ya tabbata har yanzu akwai ta yanzu masallacin annabi kana ganin wani wani wani wani abin nan kilometer kilometer gaba ɗaya ta zambirni sai ce to ga wanda zai basu wa fi sabilillah sai aka ce a'a ya bari wannan dukiya ya aje ma mutanen da za su zo bayan gare shi domin mi domin dukiya ce mai habaka sahabbai abinda suke so suke ba Allah mu kuma abinda ba mu so shi muke ba ma Allah sannan muke son Allah ya bamu aljanna mu har yi tsololuwa ka zo ka kashe dukiyarka ga mawaka ka kashe dukiyarka ga siyasa ka kashe dukiyarka ga yan daudu ka kashe dukiyarka ga tambada ka kisa ta cikin aikin addinin Allah ka ki taimaka ma malamai sannan kuma ka zo Allah ya saka aljanna shi bar waɗanda suka taimaka ma addinin shi kai da kanka wallahi ka san kariya ne ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل ضرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا